babu mu'akhatun nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabi radiyallahu anhu babin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa yan uwantaka tsakanin sahabbansa
حدثني حجاج بن شاعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اخا بين ابي عبيدة بن الجراح وبين ابي طلحة ya kulla yan uwantaka tsakanin abi ubai da tabnil jarrahi wanda yake shi muhajiri ne mutumin maka da kuma abu dalhata wanda wato shine mijin ummu sulaimin mahaifiyar sayyidina anas ya hada yan uwantaka mutumin madina ne shi ya hada yan uwantaka a tsakaninsu حدثني ابو جعفر محمد بن سبان حدثنا عاصم بن اياس حدثنا عاصم الاول قال قيل لانس بن مالك an ce da anas bin malik
بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ka قال samu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا حلف في الاسلام ba sauran abuta irin wadda da can ake zamanin jahiliya a cikin musulunci
وقال انس Anas ya ce قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قشير بين قريش والانصار في داره hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla abuta tsakanin Qurayshawa mutanen Makka da kuma mutan Madina fi darihi a gidansa حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد بن سليمان عن عاصم عن انس قال Anas bin Malik ya ce حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala بين قشير sallallahu والأنصار.
alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin Qurayshawa da mutan Madina في داره a التي gidansa بالمدينة.
wadda take a Madina a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan yarjejeniya shi yasa yarjejeniya ce ko abuta da duk duniya ba abutar da ta kai kamar ita tunda an yi ta a fiyayyen gidaje gidaje gidan manzo sallallahu alaihi wasallam
حدثنا أبو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن زكريا عن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن جبير بن وديم da قال yace قال رسول الله manzo صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا حلف في الاسلام ba sauran a sake abuta irin wadda ake a zamanin jahiliya ba da ba a yi ta a musulunci abutar da za a ce an kulla shi yasa zan gaje ka za ka gaje ni ba tare da mun haɗa wata yan uwantaka ba a'a an yi wannan yarjejeniyar zan gaje ka za ka gaje ni duk abin da na jawo ya hau kanka duk abin da ka jawo ya hau kaina da irin wannan to da zo- da musulunci ya zo ba dama a yi irin wannan
وايما حلف كان من amma duk wata الجاهلية abuta da aka yi ta a zamanin jahiliya لم يزله الاسلام الا شدتان musulunci bai kara masa komai ba sai karin karfi sai karin karfi abinda ya sa musulunci aka ce ba sauran a irin wannan yarjejeniyar ah, wadda ake da can saboda ai yan uwantaka ta musulunci ta wadatar da gare ta musulmi ai dan uwan musulmi ne Mm.
al muslimu ahul muslimu la yuzlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahzunuhu dama babban abin alheri a cikin ko irin wannan yarjejeniyar da ake shi ne wannan cewa in ka ga za a cuci wani musamman mara karfi ka tsaya tsayin daka iyaka karfinka ka tabbata ka bata masa hankinsa inda za a taba wani naka ko aka taba shi a gabanka ka tsaya ka kare shi to tunda musulunci ya zo da wannan ai ba sai an sake yin wani ba a sake yin wani kamar rashin yarda ne da shi na musulunci kamar cewa na musulunci ne ba a yarda da shi ba
باب بيان ان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم امان لاصحابه babu bayanin cewa manzuwar manzo sallallahu alaihi wasallam amana ce ga sahabbansa وبقاء اصحابه امان Manzuwar sahabban لامته manzo sallallahu alaihi wasallam amana ce ga al'umma
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وعبد الله بن عمر بن ابانا كلهم عن حسين قال ابو بكر حدثنا حسين بن علي الجوفي عن أبو مطعم جمع بن بن يحيى يحيى عن عن سعيد سعيد بن بن ابي أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبيه قال قال أبو موسى الأشعري يجي صلينا المغرب مع رسول الله من صلى يسلم الله مغاربة عليه تعالى وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا sannan bayan mun yi magarbar muka ce لو جلسنا me zai hana mu zauna حتى نصلي معه in ya العشاء so sai mun yi sallar isha ma tafi قال yace فجلسنا muka zauna a wajensa فخرج علينا manzala ya fito a wajen gare mu فقال ya ce ما زلتم ها هنا a'a tun da aka yi magarba ko kuna nan wato da za a yi sha ne sanda aka yi magarba manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida domin ko raka abi da ake bayan magarba manzala sai ya shiga gida yake yin shi yasa da ya shiga ya zauna a gida da za a yi sallar isha ya fito ya ga ash'ariyawa a wajen ya ce "Ah, ko ashe har yanzu kuna nan qulna ya rasulullahi muka ce ya rasulallahi sallaina ma akal ai magriba mun ga mun yi sallar magarba ne tare da kai thumma qulna sannan muka ce najlisu hatta nusalli ma akal isha bara mu zauna sai mun sallaci isha tare da kai qala ya ce asantum kai amma wani abu da kawai kun kyauta aw asabtum ko kun dace qala ya ce rafa ra'sahu ila samai Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama wa kana kaseeran mimma yarfa ra'sahu ila samai sau da yawa manzo Allah yakan daga kansa sama fa qala yace annujumu amanatun lis samai a- a- taurari alaman zaman lafiya ne a sama inda a sama za a ga taurari to ai komai ya yi kyau kenan za a iya fada azaba ba ta zo ba in azaba ta zo ba taurarin da za a ga ya fito a sama
fa idza zabat- zahabat an-nujumu idan taurari suka tafi atasama ma tu'aduna abin ma to adu abin da ake wasa man narko da shi cewa yau yau mata yau sama eh, wato eh, sa- yan- ra- abin da ake wasa ma alkawari da shi ake mata narko da shi ya zo mata
wa ana amanatun lis li ashabi ni kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ce ni kuma amana ne ga sahabbaina fa idza zahabtu idan har na tafi ata ashabi ma yu'aduna abin da ake wasa sahabbaina narko da shi sai ya zo musu wa ashabi amanatun li Kuma ummati sahabbaina amana ce ga al'ummata fa idza zahaba in ashabi aka waye gari ba sahabbaina ata ummati ma yu'aduna abinda ake wa al'umma farko sai a ga yazo zai zo wa al'umma ya sa malamai da yawa ke cewa suwaye suka gaji sabon manzo wanda suka gaji sabon manzo wanda suke tsaye a kan sunan manzon Allah tsayuwa ta hakika masu riko da hadisinsa koyarwa da karantarwa da aiki da hadisin inda ma'abuta hadisi ana ganin ai su ne a makwafin sahabbai Mm.
sahabai sun zauna sun isa wa al'umma daga baya da abin da annabi ya faɗa da abin da ya aikata da yadda yake a yau masu suwaye masu wannan ma'abuta hadisi ya sashe ma'abuta hadisin nan wato wani aminci ne ga ƙasa ko aminci ne ga duniya a tirmidhi da ya littafinsa sunanu yake cewa littafin nan da nai na bijirar da shi ga jama'a daban-daban malaman makka da madina da na khurasan da na iraq duk sun yarda da shi sun yi na'am da littafin nan yake cewa wanda duk littafin nan yake gidansa ai kamar annabi ne yake gidansa yake magana kamar ya ajiye annabi ne a gidansa yana magana saboda mai magana annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wato lalle lalle a ƙara sanin girman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙara riko da shi da ma'abutansa kuma masu himma a kai su ƙara himma to tirmidhi ne ya faɗa haka mhm, tirmidhi ne ya faɗi wannan to ba kun lis sahabati babu fara sahabai thumma allazina sannan yalunahum wanda suke bin su thumma allazina sannan yalunahum wanda suke bin su حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وعمر بن عبدة الضبي واللفظ البخاري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو جابر بن jabiru a amru ya ji jabiru wato amru ne na riga jabiru yana ba da labari عن أبي سعيد daga الخدري abi sa'id al-hudri عن النبي ya karɓi sallallahu daga عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallama قال ya ce يأتي على الناس زمان wani zamani zai riski mutane zai zo ga mutane يغزو فئام من الناس wasu mutane za su fita yaƙi wasu mutane a cikin jama'a za su fita yaƙi ويقال لهم a ce da su فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم a cikin ku akwai wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فيقولون نعم su ce kwarai akwai wanda ya gani فيبتوا لهم a buɗe musu a yi- a sababin wannan su samu nasara su wannan jama'a sun je da da wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi yaƙin nasu yi nasara
ثم يغزو فئام من الناس sannan wasu jama'a daga mutane za su fita yaƙi ويقال لهم a ce da su فيكم من رأى من صيب رسول الله صلى الله عليه a cikin وسلم ku akwai wanda ya ga wanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ويقولون نعم sai kwarai akwai فيبتوا su لهم ma da sababin wannan a ba su nasara su galaba akan wanda suka je yaƙa ثم يغزو فئام من الناس sannan wasu jama'a daga mutane su ta yaƙi فيقال a لهم ce da su هل فيكم من man ra'a man sa'iba man sa'iba rasulullahi sallallahu alaihi a wasallam cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya zauna da wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna su na'am ce kwarai fa yutahu lahum sababin haka a ba su nasara a wajen yaƙi ashe haɗa zama da manzo sallallahu alaihi wasallama ba karamin matsayi ne da shi ba a wajen Allah
حدثني سيد بن يحيى بن سيد الأموي وحدثنا أبي حدثنا بن جرير عن أبي زبير عن جابر قال Jabir bin Abdullahi yace زعم أبو سعيد الخدري Abu قال Sa'id al-Hudri yace قال رسول الله Manzon صلى الله Allah sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم yace يأتي على الناس زمان ga wani zamani zai zo ga mutane يبعث منهم البعث za a aiki rindina a cikinsu فيقولون a ce انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم a cikinku rundunar nan da ta fito yaƙi akwai ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فيوجد الرجل a samu mutum ɗaya tak فيفتح لهم به albarkacin wannan mutumin a ba su nasara a wannan yaƙi ثم يبعث البعث الثاني sannan a aiki wata runduna ta biyu فيقولون su ce هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم a cikin rundunar akwai ɗaya da ya ga wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama فيبتوا لهم به a in akwai shikenan albarkacinsa a ba su nasara ثم يبعث البعث الثالث sannan a aiki runduna ta uku فيقال a ce انظروا a bincika هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله a عليه cikinsu akwai وسلم wanda ya ga wanda ya ga waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama
ثم يكون البعث shi ma الرابع in an samu albarkacinsa a ba su a su sami nasara sannan a sami runduna ta hudu فيقال a ce انظروا هل a bincika هل ترون فيهم أحدا an za a samu wani a أحدا cikinsu رأى wanda أصحاب ya النبي ga صلى الله عليه ya- وسلم؟
wanda ya ga wani daga cikin waɗanda suka ga wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama فيوجد a الرجل samu mutum ɗaya a cikinsu wanda yake da wannan matsayin فيبتوا لهم به a ba su nasara albarkacinsa
حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن سري قال حدثنا أبو الأوس عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عن أبي أبي ذر السلماني.
السلماني عن عبد الله قال wannan abin da fiti shi ne kawai da fada ko su nawa ne guda uku ko masu fatahar a- a- aini alidata duk sauran ubai da tuni ba su haura uku ba kala ya ce kala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خير أمتي القرن الذين يلوني fiyayyen fayyu wanda suka fi kowa a cikin al'umma su ne jama'ar da suke bi na
ثم الذين يلونهم sannan wanda suke bin su ثم الذين يلونهم sannan wanda suke bin su ثم يجيء قوم sannan wasu mutane za su zo daga baya تسبق شهادة أحدهم يمينه da rantsuwar ɗayansu za ta riga ganinsa ويمينه Zai- شهادته eh, wato eh, shaida ɗayansu za ta riga rantsuwarsa ka abinda ba zai iya rantsewa a kai ba in- inda gaske ne amma ya ce zai iya ba da shaida a kai abinda ba zai iya rantsewa a kai ba inda gaske ne amma kuma ya ce zai ba da shaida a kai ma'ana a ringa yaɗa maganganu wanda ba a da tabbas a kai ai an ce kaza ai kaza ya auku ai an yi kaza an naɗa ne ko an cire ne ai wane ya yi kaza da za ka tambaye shi don allah za ka rantse min da allah an yi haka ba zai iya rantsewa ba ne ba abin nasa ne ya ƙara zurfi yake ganin ya iya rantsewa ma da allah akan ƙarya ba ba zai iya rantsewa ba hakan nan kuma rantsuwarsa za ta riga ganinsa zai rantse akan abin da bai gani ba bai ga abu ba amma sai ya rantse ai wallahi haka abin yake
لم يذكر هناد القرن في حديثه annabi bai faɗi tsara ba a nasa hadisin وقال قتيبة su ثم يجيء قوم ba su mai jiwo kawamun ba حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الهذلي وقال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال ga wannan hadisin da ya gabata nau yake cewa wannan hadisi zargi ne ga wanda za a ce ya ba da shaida ya ce wajen shaida sai zai hada da rantsuwa wallahi haka na gani Eh, malamai suka ce ba daidai ba ne wanda zai ba da shaida a ce ai sai ma ya rantse a kan abin da zai ba da shaida wani abu ne wanda aka kirkira daga baya ya sa malamai da yawa suka ce ai ba daidai ba ne haka kwace yanzu da za ka ba da shaida ga ƙur'ani ka dafa kan abin da za ka faɗa gaskiya ne a ai wanda zai rantse daban wanda zai bada shaida daban da wani iyaka wasu suna ganin wai saboda mutane sun zurfafa akan ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba to dan an ɗau wannan matakin dan a kare daga ba da shaida da ba gaskiya ba ya iya zamowa da mafita duban yadda yanayi yake amma dai asali abu ne wanda yake ba daidai ba kuma wasu a cikin malikawa suke kafa hujja da wannan hadisin akan cewa duk wanda aka kira shi ya ba da shaida sai ya hada da rantsuwa tare da shaidar to gaba da shaidar ta sama za a jingine me ya naka na rantsuwa shaida kawai aka kiran ka ka bayani me ka gani ko me ka sani a game da abu kaza ko ka faɗa abin da ka sani amma da yawa malamai suka ce a ba za a yi raddi ba za a yi raddi shaidar wanda ya hada da rantsuwar ba to amma da barani yake cewa wannan hadisi yana nuna cewa daga karni na hudu tsantsani zai karanta kwarai shi yasa mutane za su ringa rantse-rantse ba bisa hujja ba za su ringa ba da shaida ba bisa hujja ba to haddasana su hannun abin shaida ta wai sabu ibrahim an zali wa kala isa ba abara na wa kala usman haddasana jalilun an mansurun an ibrahim an abida ta an abdullahi kala masurin ya ce su ila rasulullahi sallallahu an da alaihi mai wasallama sallallahu alaihi wasallam ayyun nasu khairun cikin mutane wa ya fi kala ya ce karni wanda suka zauna da ni Sun mallazi na yalo na hun.
wa wanda suka zauna a zamanin da nake nan sai kuma wanda suke bin su sun mallazi na yalo na hun sannan kuma wanda suke bin su sun mai ji kaumun sannan wasu mutane za su zo tabduru shahadatu adim yaminahu da rantsuwar ɗayansu za ta riga amshe da ɗayansu za ta riga rantsuwarsa wa tabduru yaminahu shahadatahu rantsuwarsa kuma za ta riga shaida kala ibrahim ibrahim ya ce kanu ya haunana wa nanu gilmanu magabatan sun shahadati kasance suna hana mu sannan muna yara daga mu ce mun yi alkawari don Allah za mu yi kaza ko kuma mu ce za mu ba da shaida
حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شبتها حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان كلاهما عن منصور باسناد ابي الاعوس وجرير بن على حديث ما وليس في حديث ما سئل رسول الله صلى الله عليه Ana so ba ya وسلم ba cewa su ila rasulullah buhari shi a nan a maimakon ya hauna nama a ruwa ya sayar ribuna na Mm.
magabatan mu dukan mu suke dukan mu suke in mun- in suka ji min magana cewa don Allah za mu yi kaza da su duka yi ka san Allah ko za ka ce do za ka yi kaza domin sa duk abin da ka faɗa za ka yi don Allah to lalle sai ka yi shi lalle lalle ne ka yi Eh, aka ce wato abin da yasa suke dukan nasu akan haka don kar su mai da abin al'ada su girma akan haka an san yaro ai ba takalifi a kansa ko takalifin da yake kan yaro bai huce da mandubi ko mubahi ba ko kar kullifa sabiyu fil lazitumi bi ghairi ma wajaba wal muharrami ko to
وحدثنا حسن بن علي الهلواني وحدثنا عزار بن سعد سمان عن عن ابن عون عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خير الناس قرني yayye mutane tsarana wanda suka zauna da ni ko suka zauna a zamanin da nake nan ثم الذين يلونهم sannan masu bin su wanda suke bin su ثم الذين يلونهم sannan kuma waɗanda suke bin su فلا أدري في الثالثة أو في ban sani الرابعة ba a قال ta uku ne ko a ta hudu ya ce ثم يتخلف من بعدهم خلف sannan a samu wasu mamaya su zo bayan wucewar wa'annan تسبق شهادة أحدهم da يمينه shaida ɗayansu take riga rantsuwarsa ويمينه ko شهادته rantsuwarsa ta riga shaidarsa
حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشام عن ابي بشر ح حدثني شاويلي.
اسماعيل بن سالم اخبرنا هشام اخبرنا ابو بشر عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره قال abu huraira ya ce قال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce خير امتي a fiyayyen al'umma ta A wayanda kan suke mafiya lafi al'umma fihim.
suna tsaran da aka aiko ni a cikinsu ثم الذين يلونهم sannan wanda suke bin su والله mai اعلم ruwa ya ce Allah ne ya sani A ya zakara zakara Salisu salisu Abla.
abla ya ambaci na uku ko bai ambata ba wasu ruwayan sun zo da cewa ya ambace su kamar ruwaya ta sama ko قال ya ce ثم يعلف قوم sannan يكون za a samu الثمانة wasu mutane su zo daga baya da za su so kiba a ga mutum bulbul shi ne minnarsa ba abin da yake damunsu يشهدون قبل ان يستشهدوا su je su ba da shaida kafin a nemi su zo su yi shaida tun ma kafin a ce su zo su ba da shaida suke zuwa ba da shaida wannan hadisin ake cewa gashi ya ɗau umumi gashi ya yi ta'aruri da ɗaya hadisin da yake faɗa cewa hairu shahadati allazi ya ti bi shahadatihi qabla an yus'ala fiyayyen shaidu wanda suke zuwa su ba da shaida kafin ma a ce har an kai jallin kiransu ya kenan aka ce to ai za ta yi a tara tsakaninsu saboda wancan da aka ce shi ne fiyayye inda yake shi wanda za a ba da shaidar dominsa bai san yana da shaida ba to a sannan shi shaidar ya kai kansa ya je ya ba da shaidar ai abu ne mai kyau ya kai kansa ya ba da shaidar wannan kuwa inda yake an san da shi amma ba a gayyace shi ba haka kawai ya kai kansa tun da an san akwai shi ya bari sai an gayyace shi ya je amma ba ya gaggawa kai kansa ba ya gaggawa kansa akwai wani tsegumi kenan ai tsegumi abu ne ba mai kyau ba addini tsegumi da naji naji ko an yi an yi na gani na gani ai ba bane mai kyau addini addini ya zo da tarbiyyar mutane akan cewa abin da yake gaban mutum fa da mai yawa ne ya tsaya yayi a maimakon ya tsaya tsaye gunguna ya je an yi kaza da shi ya je an yi kaza da shi ya je an yi kaza da shi abin da yake gabansa da yawa to ta akwai abin da ya fi wannan duk muhimmanci da abubuwan da aka yi bai tsaya ya yi ba amma ya je dai nan nan ya ce da shi aka yi haddasana abokar bin abi shebata ko ba shi bane to haddasana muhammadu bin basharin haddasana muhammadu bin jafarin ها تهويلي وحدثني ابو بكر النافع حدثنا ابو نور عن شعبة ها تهويلي حدثنا ابن الوليد حدثنا ابو عوان كلاهما ابي بشر بهذا الاسناد مثله دون اسناد كما يند غباتا sai dai ruwaya shubatu abu hurairah yace ban sani ba ya faɗa sau biyu ne ko sau uku حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن مسنى بن بشار جميعا عن غندر قال بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت ابا جمرة حدثني زهدام بن مطرب سمعت عمران بن حسين يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان خيركم قرني يينكو tsarana ثم الذين يلونهم sannan kuma waɗanda suke bin su ثم الذين sannan يلونهم wanda suke bin su ثم الذين sannan wanda يلونهم suke bin su قال عمران imran ya ce فلا أدري ban sani أقال ba رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu بعد alaihi wasallam ya أبي faɗa bayan مرتين أو tsarinsa sau ثلاثتين biyu ko sau uku ثم يكون بعدهم قوم sannan bayan sa a samu sutane يشهدون ولا da suke يستشهدون shaidawa alhali ba a kiransu ba ويح- ويخونون ولا suke يتم- ha'inci يتمنون ba za a ba su amana ba ba suna matsayin wa'anda za a ba amana ba وينذرون ولا za su يؤتون bakanta su ki cikawa za su bakanta za su yi abu don Allah abin da yake bin Allah amma su ki cikawa mutum ya bakanta kullum zai su yi fari ɗari ko zai salati ga annabi ɗari ko zai la'ila illallahu ɗari amma ya ki cikawa har wani kuma ya ringa ɗora shi akan yi haka ɗin an yi haka ɗin ne ma ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ga yanda sunnar ta ce abinda ta faɗa cewa wanda duk ya bakanta ya ƙi cikawa to ya nuna ya rusku da taɓaɓɓun mutane kuma ƙur'ani ma ya yabo akan cikawa yufuna bin nazari wa yahafuna yawman kana sharruhu mustadira wa awfu bi ahdillahi idza ahadtu ya ayyuhallazina amanu awfu bil uhudi ya ayyuhallazina awfu bil uqudi to wa ويظهر yadhharu فيهم الس- سمن qiba ta bayyana a cikin su
حدثني محمد بن حاتم حدثنا يا بن سعيد حا تاويل عبد الرحمن بن بشر عبدي حدثنا بعض حا تاويل.
محمد بن رافع حدثنا شبابة كلهم عن شعبة بهذا الاسناد da wannan وقال- isnadin akwai hadisin su kala ya ce la adari a ban sani ba ya faɗa ne bayan ya faɗi tsara biyu ne bayan karninsa ko guda uku wa fi hadisi shababata da hadisin shababa qala samitu za na ji za da mafi wa ribin ja'ani fi hadisi ya zo ala min farasi a kan akan wata bukata ta sa ya zo akan doki fa haddathani ya faɗa min na'am annahu sami'a imran bin husayn ya ji imranan husainin wa fi hadisi ya yawa shababata a hadisin yahaya da shababatu yanzuruna wala yafun suna yin bakanta ba sa cikawa wa fi hadisi nazara yana babin atala ne nazara babin atala ne shi yasa ana cewa nazara yanzuru kamar nazara yanzuru ko nazara yanzuru ya zama babin rarraba yanzu shi yasa aka ce babin atala ne ainal murari min fa'alta haisu hala min jalibil fatikar manni min atala فرموم أو اكسر إذا تعين بأرهما لفقد شهورة نودا إن قد اعتزل shi yasa da zara yana cikin babin atala ko gudano ne gudano ne shi mai jami'ul amsali ya faɗa gudano ne murwusadi ya waƙe gudano ne shehu abdullahi dan fodo ya ƙara a hisnul rasini a babin atala guda ɗari da nawa ya ƙara ko ba masu hisnul rasini ba masu hisnul rasini ko ba a tasirifi in ki kula da uwa ilimin tasarifi ai uwa ne ko ummul ulumi min abiha arhamu annahawi wacce ma uzaini aqwa to fi hadisi ba zan yufuna a hadisin ba zu yufuna kama kala bin jafarin kamar yadda ibnu jafarin ya fada a tasar ruwaya
حدثنا قتيبة بن سعيد ومعمر بن عبد الملك الأموي وقال حدثنا أبو عبادة التهويلي حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث da wannan hadisin خير أمتي القرن الذين بؤست فيهم ayyu hadhihi ummati a wata a wani nusar kenan fiyayyen wannan al'umma Mm.
tsarin da aka aiko ni a cikin su ثم الذين يلونهم sannan wanda suke bin su زاد في حديث أبو أبي أوانة ya yi ƙari a hadisin abi awana قال ya ce والله أعلم Allah shi ne آه masani ذكر الثالث ya أمرا.
mace na uku ko bai faɗa ba مثل حديث زادان kama hadisin zahadan daga imranu وزاد في حديث ya daɗe هشام عن hadisin shamu daga قتادة.
tada ويعرفون ولا suna rantsewa يعرفون.
tun kafin a nemi su rantse حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وهو بن علي بن ج- بن علي الجوفي an za'idata an suddi an abdullahi albahi an aisha ta qalat sai da aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace سأل رجل wani mutum ya tambaya النبي annabi sallallahu alaihi أي الناس wasallam خير a cikin mutane gaba ɗaya wanne ne wanda za a ce yafi قال sai manzo Allah ya ce القرن الذي أنا tsaran da فيه.
aka aiko nake cikin su ثم الثاني sannan na biyu ثم sannan الثالث na uku
باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مئة سنة wa alal ari وعلى الأرض nafsun mabusatun al yawm اليوم babu faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau nan da shekara 100 daga yau ba za a samu buran da a yau din nan tana numfashi akan doron ƙasa ba duk mutumin da yake akwai shi a yau yana numfashi to nan da shekara 100 babu shi
حدثنا محمد بن رافع وعبد بن عمير قال محمد بن رافع حدثنا وقال عبد عبد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر Abdullahi قال Umar ya ce صلى بنا رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana صلاة العشاء sallah sallar isha a ƙarshen rayuwarsa فلما da سلم ya sallama Kama.
ya sai miƙe فقال ya ce ارايتكم ليلتكم هذه ba ku labarin daren nan naku فان على راس مئات nan da سنة shekara ɗari daga yau ɗin nan daga wannan daren لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض آدم ba ɗaya da zai saura daga wanda a yau yana kan bayan ƙasa malamai suka ce to banda wanda yake ba kan doron ƙasa kenan kamar hariru wanda an ce a shi ba a doron ƙasa yake ba shi yasa dan an ce akwai shi bai kore wannan hadisin ba amma wasu suka ce a ai hashi din ake nufi kamar yadda buhari ya abu abdullahi muhammad bin ismail buhari shi ya fahimta ya ce i tayo hariru yana nan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga sannan dai bai kara shekara 100 ba
قال ابن عمر da abdullahi ibn umar ya ce فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك da mutane suka ringa kuskure a cikin maganan nan ta manzo sallallahu alaihi wasallama wannan فيما يتحدثون من هذه الآديس daga dangane da abin da suke hirarraki da shi عن مئة سنة daga cewa wai nan da shekara ɗari ma duniya za ta tashi bayan ba haka annabi ya faɗa ba ba haka yake nufi ba وإنما قال رسول الله صلى الله عليه abin da وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ba wanda zai saura daga wanda a yau yake kan doron ƙasar nan يريد بذلك abin da yake nufi da wannan أن ينحرم ذلك القرن wannan tsarin za su yanke ba wani a cikin su da zai saura
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب وروى- ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى ya الله jabir na abla عليه yana وسلم يقول cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Kabla an yi mutu kafin bisharin.
mutuwarsa da wata daya تسألني عن الساعة kuna tambaya ta daga sa alkiyama فإنما علمها عند الله sannin sa alkiyama ko na ga Allah فأقسم بالله na rantse muku da ما Allah على الأرض من نفس منفوسة ba wata rai wadda take numfasawa a duniya a yau da تأتي عليها مئة za ta سنة kai shekara ɗari nan gaba da za ta yi shekara ɗari nan gaba حدثني محمد بن عاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر قبل موت amma a shasar بشار ruwayar bai faɗi cewa haka ya afku bane kafin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wata ɗaya حدثني ابن أبي ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المؤتمر قال ابن أبي حدثنا المؤتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال manzo قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ذلك قبل موت بشار ya faɗi wannan kafin wafatinsa da wata ɗaya أو نحو ذلك ko abin da ya kama da wannan ما من نفس منفوسة اليوم babu rai wadda take tana numfashi a yau تأتي عليها مئة da سنة shekara ɗari za ta zo gare ta وهي حية يومئذ alhali tana da rai a sannan
وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك kamar wannan dai وفسر عبد الرحمن Mm, قال abdurrahman ya ce نقص الأمور wato raguwar raguwar rayuwa wato sai ya zama tsawon rai yana raguwa tsawon rai yana raguwa
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعا مثله Mm.
حدثنا بن نمير حدثنا أبو خالد عن داود ولفظ له حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سليمان بن أيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال ya ce لما رجع النبي da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo من daga yakin tabuka سألوه عن الساعة ma- mutane sahabbai suka ringa tambayar sa yaushe ne sa alkiyama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مئة shekara ɗari سنة ba za su zo ba والأرض نفس منفوسة اليوم alhali a doron ƙasa a samu wata rai wadda take a yau tana doron ƙasar tana numfashi
حدثني إسحاق بن إبراهيم بن منصور أخبرنا أبو الوليد أ- أ- أخبرنا أبو أوانة عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله قال Mm, wato aka ce kenan banda mala'iku banda aljanu banda mala'iku banda aljanu a iyaka wanda su rayuwarsu take bukatar a ce suna kan doron ƙasa aljani ba sai a doron ƙasa ba yana iya rayuwa a fi- a sarari a a sa- iska hakanan mala'iku suka ma- ma- wajen zaman su ma asalan sama sai dai in an umarci su sun sauko ƙasa amma ba haka ba mazaunin su ai sama ne ko to حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو الوليد أخبرنا أبو أوانة عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يأتي قال نبي الله صلى الله annabin Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من نفس منفوسة ba wata rai da سنة take numfashi a yau da za a ce za ta kai shekara ɗari daga yau مم. فقال سالم Salimu ya ce تذاكرنا ذلك عنده mun yi muzakarar wannan a wajensa a wajen Jabiru إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ ana nufin ran da take a sannan an yi ta ba wai wadda ba a yi ta ba a sannan
باب تعليم سب الصحابة رضي الله عنهم to babin haramta zagin sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare su
سنا يا بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال يا اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال Abu Huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تسبوا اصحابي kakku ce za ku zagi sahabbai na kakku ce za ku zagi sahabbai na ku والذي kyaya نفسي بيده na rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga لو ikonsa ان احدكم Da ابدا a ce ɗayanku.
مثل ذهبا ya ce da kamar girman dutsen uhudu na zinarin ما ادرك مد احدهم da ba zai kai gwargwadon abin da ɗayansu zai samu ba a wajen ciyar da budin nabi ɗaya ولا kai نسيبه ko rabin haka ma حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن العامشي عن ابي صالح عن ابي سعيد قال Ah, wato abu sa'id al-hudri ya ce كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء an samu wata 'yan rashin jituwa tsakanin halidin walidi da abdurrahman ibn aufin to sai halidu ya faɗi bakar magana ga فقال Fir'auna.
رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam لا ya ce, تسبوا آدم من ba ku ba أصحابي zagin wani a cikin sahabbai na فإن أحدكم domin ɗayan ku لو أنفق مثل أود da zai ذهبا ce da kamar zinari girbin zinari wanda yake kamar girman dutsen uhudu ما أدرك مدعاتهم bai kai rabin mudunabin ɗayan su ba لا ko نصيبه rabin haka ma ko rabin haka ma ba zai kai ba حدثنا أبو سعيد الأشد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا حدثنا عبيد الله بن مازن حدثنا أبي حا تاويل.
حدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما kamar hadisin su وليس في حديث شعبة وكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ba ambace abdurrahman wanda suka yi jayayya ba
باب من فضائل ويس القرني رضي babin الله da عنه fifice fificen wai sulkarani Allah ya ƙara yadda a gare shi حدثني ظاهر بن عرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة mutanen kufa وفدوا إلى عمر sun zo wajen sayyidina umar وفي رجل ممن كان يسخر بأويس akwai wani a cikinsu wanda yake izgili da sayyidina wai sulkarani فقال عمر sayyidina umar ya ce هل ها هنا أحد من القرينين akwai wani daga banu karan a nan ɓararru sunan kabila نعم sai wannan mutum ya zo فقال عمر sai sayyidina umar ya ce da shi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن رجلا يأتيكم من اليمن akwai wani mutum da zai zo muku daga yaman يقال له أويس ana ce masa uwaisu la ya dawo bile mani gaira ummin lahu ba abin da zai bari nasa a ƙasar yaman in ba mahaifiyarsa ba karka na bihi ba yaron da can akwai farfari kamar albaras a jikinsa wadda Allah fa ya alaba roƙi Allah anhu.
Allah ya tafi da wannan farfarin daga gare shi illa mawri'at dinari sai ko gwaran da bai huce faɗin dinari ba aw ko wanda dirham bai huce faɗin dirhami ba wa mallaki wa minkum duk wanda ya gamu da shi a cikinku wal yastaghfir to ku lakum roƙa daga gare shi ya nema muku gafarar Allah wannan yake nuna cewa ashe baziya bata hukunta fifiko ba a bayan faɗi matsayin sahabbai cewa ba wanda ya kai kamar su wasu karani ba sahabi ba ne in ko bai samu ganin manzo ba sallallahu alaihi wasallama ya yi imani ya musulunta sun zamanin manzo Allah amma dai bai samu ganin manzo ba amma gashi aka ce sahabban ma su nema daga gare shi ya nema musu ya musu istighfari yasa da ake faɗa cewa maziya ba ta hukunta afraliyanci Mm.
akan samu wa fala taktari maziyatun afraliyatan wa yujadu fil mafruli hayru maziyati wanda zai gani wannan ai magana ce ta wai sufaye sufaye mai suka sani a da abin da suka sani ai sun fi kowa sanin sunna ai ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo da haka a baya ba an faɗa ba hadisan da aka faɗa a baya suna nuna cewa sahabi wanda yake sahabi ba wanda ya isa ya kai shi wannan afraliyanci ne amma kuma wannan ake faɗa wa sahabban in sun ga wai sulkarani su nema daga gare shi ya nema musu gafara wannan kuma maziya ce wannan kuma maziya ce shi yasa duk abin da aka faɗa ana faɗa ne ala basirati ana faɗa ne an an sani akan an sani ba bisa jahilci ba to حدثنا زهر بن عرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا عبد بن مسلم عن- حدثنا ما da ibn salamata an sa'id al-julairi ga yazid عن al-isnadi عمر بن الخطاب قال ya ce إني سمعت Naji manzo Allah رسول sallallahu alaihi wasallam yana الله cewa, يقول إن خير التابعين wanda yake رجل biyayya يقال له cikin أويس tabi'ai wani mutum ne da ake ce masa uwaisu وله والدته yana da mahaifiya وكان به بيار Ah, wato shi yasa ah, wato jo abla dan podio da ya kawo afraluhum sa'idu sai je kai ga hadisin muslim bal uwaisu A- afraluhum sa'idu bal uwaisu wakila alhasanu wakila qaisu to wala hu walidatu kaga wannan hadisi na manzo ai kaman nassi ne illa iyaka wasu ke ganin to wannan fifikon nasa daban na gaba ɗaya ne wancan kuma magana da ake ta ɓangaren ilimi ce ita kuma wani ɓangare ne na daban a gaba ɗaya ba kamarsa to amma ko da aka ce a gaba ɗaya ba kamarsa biya kaɗin bai hukunta cewa a iya samun wanda ya fi shi a ilimi ba Ahan, tunda an san ilimi wani ɓangare ne na fifiko amma ba shine dukkan fifikon ba ko to wala walidu yana da mahaifiya وكان به بيار yana da fari a jikinsa فانظروه فليستغفر لكم ku umarce shi ku nema daga gare shi ya nema muku gafara حدثنا إسحاق بن إبراهيم العنزلي ومعمر بن المثنى ومعمر بن بشار قال إسحاق وعبرنا وقال الآخران حدثنا ولفظ بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال yace كان عمر بن الخطاب Umar bin Khattab ya يعتاد kasance أهل اليمن idan masu zuwa wato dan karin rundunonin da suke yaƙi suka zo masa daga ƙasar yaman سألهم yakan tambaye أبيكم su ويس بن عامر akwai wasu na amina a cikinku حتى أتى على أويس haddiran nan allah ya sa ya dace da uwaisin ya tambaye shi فقال ya ce أنت أويس بن "Ina عامر uwaisu na amir قال ya نعم ce kwarai قال من مراد ya ce daga kabilan muradu ثم من قرن sannan kuma daga muradu din daga karanu ta muradu قال نعم ya ce kwarai قال فكان بك برس ya ce to kana da albaras fabarita ka warke Minhu.
daga gare إلى shi مراد درهم sai ko bigiran dirhami قال نعم ya ce kwarai قال لك ya ce والدتك kana da mahaifiya قال ya ce نعم kwarai قال سمعت رسول الله صلى الله عليه umar وسلم يقول umar ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ياتي عليكم اويس بن عامر wasu na amirin zai zo gare ku ما امداد آل tare يمن da wanda ake turowa dan da ɗan rundunonin musulmi daga ƙasar yaman من مراد daga bani muradi ثم من قرن sannan daga karnu كان به برس yana da فبرأ albaras منه amma kuma ya warke daga إلى reshi مراد درهم sai ko gwargwadon dirhami لو والدته هو بها بار yana da mahaifiya shi mai biyayya ne da ita لو أقسم على الله da لأبره zai wa Allah rantsuwa wallahi Allah kaza za ka yi Allah din ba zai sa shi ya kari ba sai ya kubutar da shi sai ya haka din وإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ya manzo Allah yake faɗa wa Umar Umar in ka samu damar a ce wai su ya nema ma gafara to ka aikata
فاستغفر لي a ka nema min gafara فاستغفر له sai wato wai su karani ya nema masa gafara fa qala lahu Umar Umar Aina yace da shi turidu.
aina turidu wani bangare kake so in tura ka قال الكوفة yace ni bangaren kufa قال yace ألا أكتب لك إلى عاملها bara a rubuta takarda ga zu- ga gwamnan kofa cewa ga wani ga ka kazo ga matsayinka ga matsayinka قال ya ce أكون في غبراء الناس أحب إلي zama a cikin gama garin mutane ya fi soyuwa zuwa gare ni ba na son su bani wani matsayi na musamman in shiga cikin gama gari ba wanda ya sani ba wanda na sani ya fi قال ya ce فلما كان من العام yayin da المقبل shekara mai zuwa ta zo حج رجل من sai wani mutum أشرافهم daga manyan su ya zo haji وافق ya عمر dace umar sai na marma ya zo haji فسأله عن أويس ya tambaye shi yaya uwaisu قال ya ce تركته رأس البيت na bashi gidansa duk a rikirkice gidan ba komai Kalilan mata'i.
kankanin kaya ba tufafi ba komai قال ya ce Sami'tu ya ji Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa يأتي عليكم أويس wasu بن عامر ما wasu أبدال آل amirin zai zo اليمن gare ku tare da wanda za a turo dan da ɗan rundunonin musulmi daga ƙasar yaman من daga مراد kabilan muradu Min sannan Qarani.
kuma daga muradu din daga karanu karanu Qarani.
kalaf karamar kabila ce daga cikin kabilun muradu kamar a cikin ƙurayshawa ne a ce hashimiyawa masalan kana bihi Kana bihi barasun barasun yana da min kawara albaras minhu.
amma ya warke daga gare shi إلا مراد sai رامي ko gwargwadon dirhami ita bara'a tana zuwa babin eh, fariha tana zuwa kuma babin fataha shi yasa marinta da fuska biyu ko bara'a ko bari'a amma murari'in fuska ɗaya ko bara'a ya bara'u to لو والدة yana da mahaifiya وجابه.
shi mai biyayya ne gare ta Mm, law aqsam ala allahi la abarahu da zai wa Allah rantsuwa cewa wallahi Allah sai kayi kaza to Allah ba zai bari ya kari ba sai ya haka din in sadata an yastaghfir laka a manzala yake faɗa sai da umar in ka samu damar a ce ya nema ma gafara to lalle ka tsaya ya nema ma gafara fa ta uwaisa ya je wajen oyesu qala shi wannan da aka faɗawa da ya zo hajjin manzala sai da umar ya faɗa masa to da ya koma kofa ɗin yana zuwa eh maza ya je wajen oyesu ya ce istighfirli ka nema min gafara qala ya ce anta ahdus adam bi safarin kai salihin da kwanan nan dawowaka kenan daga hajji ai kai ne baka daɗe ba da tafiya ta kirki astaghfir ka li nema min gafara qala ya ce istaghfir li a'a ni dai abin da nake so ka nema min gafara qala ya ce anta ahdus adam bi safarin kai ne salihin baka daɗe ba da tafiya ta kirki fastaghfir li ka nema min gafara qala ya ce daga Lakita baya Umara.
ina ganin wannan maganar umar ne zai faɗa ma ka game da shi ne qala na'am ya ce ƙwarai fastaghfir lahu sannan uwai sulƙarni ya nema masa gafara fa fadina lahu na shi kenan da wannan ta faru sai kuma mutane suka gane shi dan dalaka ala wajhihi shi kenan ya bar kufa ya yi tafiyarsa daga kufa qala usayrun usairu ya ce wa kasautu burdatan na fashi wata tufafi nawa na tufatar da shi wata burdatawa kana kullama ra'ahu insanu sai ya zama kana duk sanda wani mutum ya gan shi sai ya ce min aina li uwaisin hazi Uwais burda hadhihi da ya burda.
na uwaisu ya samu mana burda wannan rigar da ba mu san shi mai sa irin wannan kaya ba
babu wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanen misra cewa a kula da su حدثني أبو داير أخبرنا ابن وهب أخبرني حرملة ها، تهويلي.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي وحدثني ابن وهب حدثني حرملة وابن إما- عمران التجيبي an abdurrahman ibn shumasat al-mahri qala sami'tu aba dharr yaqul naji aba dharr yana cewa قال رسول الله صلى manzo الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce إنكم ستبتغون أرضا hakika ku za ku bude kasa يذكر فيها القيرات da ake amatan kiradi a cikinta فاستوصوا بأهلها خيرا ku kula da ma'abutanta kula take kyakkyawa فإن لهم ذمة ورحمة.
akwai alkawari gare su akwai zumunci akwai dangantaka فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة amma in abin ya kai matsayin ku ga mutum biyu suna fada akan inda za a sa tubali فخرج ko منها ku bar kasar سبحان الله ku bar kasar alheri ya bar kasar سبحان الله. قال yace kamar rabi rabi'ata babu ramani ibn shurabil bin hasanata abu zarrin ya je misira saboda jin wannan farla tata da manzan Allah ya faɗa ana nan yana misira sai nan ya wuce da rabi'atu da abdurrahmani wanda duk 'ya'yan mutum ɗaya ne 'ya'yan shurahabila bin hasanata ne ya Suna tana tsakani biyu, suna wani jayayya rabi-rabi.
akan wajen tubali Fakarar sai na jami'a.
to a nan za a sana a ƙasa ta za ka ce za ka sa tubali kamar tsarman ba ga ƙasar ka ba shi kenan abu zar ya bar ƙasar ya bar misira حدثني زهير بن حرب هو وابي الله بن سعيد قال حدثنا ابن جرير حدثنا حدثني أبي سمعت عرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن عن أبي ذر قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إنكم ستبتون حقيقة ku مصر za ku buɗe misra وهي أرض يسمى فيها ita الكيرات ƙasa ce da ake ambato ake amfani da kalmar kiradi a ita فإذا فتحتموها idan Allah ya sa kuka buɗe ta kuka ci ta da yaƙi فأحسنوا إلى ku أهلها kyautata zuwa ma'abutanta فإن لهم ذمة suna da ورحمة alkawari da dangantaka a hajaru uwar arabul musta'araba mutuniyar misra ce Mm.
sannan kuma gashi eh, mariya uwar abdullahi am, uwar ibrahim dan manzo sallallahu alaihi wasallam ita ma mutuniyar misra ce Mm. أو قال zimmatan Zimmatan wasiran ko wasiran.
cewa ya alkawari da sarakuta فإذا رأيت رجلا amma in يقتتلان har في ka ga أرض mutum لبنة biyu suna fada a ƙasar misra akan inda za a sa tubali فاخرج ka منها batta ka fita daga reta قال yace رأيت abu- عبد الرحمن بن abu zar ya ce sai na ga abdurrahman da shurahabil ibn hasanata dan uwansa rabi'a suna husuma akan wajen tubali فخرجت sai منها yasa sai na batta na fita
بافر الآل أمة babun farlan mu- mutanen Oman حدثنا سيد بن منصور حدثنا وادي بن ميمون عن أبي wazi'i jabir ibn amr al-rasibi sami'tu ababar zata يقول بأس رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mutum ya zuwa wata kabila daga kabilun Larabawa Sabbuhu.
suka zagi dan aiken nan na manzo suka doke shi وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam Akhbarahu.
ya bashi labari قال رسول الله صلى Manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لو أن أهل أمان da ce أتيت mutanen Oman da ka je wa ما سبوك ba za su age ka ba Ba za su ba za su doke doke ka ba masu karamci ne masu karamci ne gasha yanzu a yanzu mutanen kasar dewa sun karkata dan galibi suna masabar hawarijawa ne ibariyawa ne to amma dai duk da haka wannan karamcin da manzon Allah ya musu shaida suna da suna da shi Em, kuma ko kokarin da suke akan yada ilimi ko da dai masabar hawarijawan suka fi ibariyawan suka fi kokarin yadawa to amma ai suna himma kwarai kwarai da a ce da yawa wanda suka fi su karfi ma wanda suka fi su kudi a sarakunan larabawa suna irin wannan himmar ai da addini ya samu karin gata kwarai kwarai to babu zikirin ka za mu saki ruwan bira a babin ambatan bakaryaci gwanin karya daga banu sagif da kuma gwanin halakar da jama'a wanda su dukkan su biyun daga sagif ne حدثنا عقبة بن مكرم الأمي حدثنا يعقوب عن ابن إسحاق الحضرمية أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل رأيت عبد الله بن زبير على عقبة المدينة na ga abdullahi bin zubair a kan tudun madina kala ya ce waje ala quraishun tamurru alaihi wan nas mutane ƙwarisha suka haɗu suna hucewa a gabansa da sauran mutane hatta marra alaihi abdullahi har abdullahi bin umar ya zo ya huce wa kafa alaihi ya tsaya wajensa kala Ya ce, assalamu alayka assalamu alaika ya ba mu bai wato an kashe shi abdullahi bin zubairin an rataye shi ke cewa assalamu alaika ya ba mu bai assalamu alayka abu hubayb assalamu alaika ya ba mu bai assalamu alayka abu assalamu hubayb alaika ya ba mu bai har sau uku.
amma wallahi laqad kuntu an haka an haza wallahi na daɗe ina faɗa ma kakkai wannan kakka shiga lamarin nan amma wallahi laqad kuntu an haka an amma haza wallahi na daɗe ina cewa kakka shiga lamarin nan amma wallahi laqad amma kuntu an haka na an rantse da haza Allah na daɗe ina ce ma kakka shiga lamarin nan amma wallahi in kunta ma alimtu sawaman qawaman wasulan rahimi amma na rantse da Allah kai iyaka sani na da kai mutum ne mai yawan azumi mai yawan tsayuwa mai yawan sada zumunci amma wallahi Ah, amma na rantse da Allah la ummatun anta asharru la ummatun khair tasharu hala ummatun hairun wallahi al'ummar da za a ce a ciki wai kai ne koma baya kai kai mai laifi a ciki to ai lallai al'umma ce mafificiya tunda dai kai na kirki ne
summa nafaza billahi min umara sai na abdullahi bin umar ya huce fa balagal hajjaja mawqifa billahi wannan an yi ne wai don a ƙara tsorata jama'a bayan an kashe abdullahi zubairin an tsire shi aka sa mutane suna zuwa suna hucewa duk wanda yake so ya jayayya da mu ya ga matsayin wannan ya san mu suwaye shine manufar hajjaju da yin haka ya sa wannan tsayawa da abdullahi Zu- eh, umar yayi a gaban gawar abdullahi zubairu da wannan maganganu da ya faɗa sai aka sami yan tsegumi na mai irin wannan sai an sa yan tsegumin sun shiga ko yan su je su faɗo wa- me- wa ce me ya ce aka faɗa wa hajjaju wa qawluhu da abin da ya faɗa tsayawarsa ya faɗa da fa- abin da ya faɗa sai ya aika aka kira shi fa unzila an jid'ihi aka saukar da shi abdullahi da zubairi daga wannan bishiyar kututtura da binan da aka rataya shi fa ulqiya fi qubur aka yahudi jefar da shi a kaburburan yahudawa summa arsala ila ummi asma bint abi bakr sannan kuma hajjaju ya aika zuwa uwar abdullahi da zubairi ita ce sayyida asma wa ya abubakar fa abar anta ta ce atiyahu ita ba abin da za ta je ta yi masa fa ada alai har rasula ya sake mayan mata da dan aikin la tatiyanni wallahi ko ki zo aw la abasanna ilayki man yahabu siki man ya sabuki bi ƙoroniki ko in aika miki wanda zai jawo ki ta gashin kanki a kawo ki da ƙarfi nan ala ta ce Ba a ba da- na ƙala ya ce mai ruwayar sai ta ke ta ce ba za ta zo ba ta ce wallahi la atika ai wallahi in dai ni ce ba zan zo ma ba sai ka aiko min wanda zai zo ya ja ni ta gashin kan nawa kala ya ce ya fa kala ce aruni sub- sub- subtayya ku ɗauko min takalma fa ya akhadha faɗa alaihi ya kama ya sa takalma man ya dalaga tafi ya tawazzafu yana fishi yana cika yana kumbura hatta da kala sai ya shiga alaiha wajen asma'u fa kala ya ce da ita kai fara'aiti ni sana'atu bi adubillahi kin ga yadda ne da makiyin Allah qalat ta ce ra'aituka as- afsatta alaihi dunyahu ni a iyaka fahimta ta ka bata masa duniya da shi ne sarkin mummunai amma yanzu ka kashe shi wa afsada wannan alai- matsayi da yake da shi na duniya ka raba shi da shi wa afsada alayka akhirataka amma kai kuma ya bata ma lahirarka ka san gamuwarka da Allah
balagani annaka taqulu lahu Na ya samu bunayya labari.
la qaini kana cewa da shi kai dan mai damara biyu ana wallahi zatin nida ni ce ko wallahi yar eh, mai mai damara biyu ni ce ko wallahi mai damara biyu amma amma ahaduhuma Am- bara ka ji damarin nawa ɗaya daga cikin su kuntu arfa bi da amara rasulillahi sallallahu ina alaihi ɗaure wasallam, abincin wa manzon amara Allah ne bakarin sallallahu alaihi wasallam da jawabi.
abincin Abubakar daga dab- a- a- akan dabba wa amma al-akharun ɗaya kuma wa nidaqul mar'ati allati la tasmi irin ɗamara ne da mace takan yi wanda mace ba ta wadatuwa da ɗamara amma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Amma- ya sana haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana anna fi saqifin kazzaban wa mubiran za a yi wani makaryaci a cikin saƙifu za kuma a yi wani mai halakarwa a cikin saƙifu fa amma al-kazzab fa ra'aynahu shi mai karyar mun gan shi waye shi eh, wato shi an an- an yi shi muhtarun abi ubaida sakafi wanda ya halaka wanda mai yawan karya ne mai cewa ai shi ma annabi ne har aka zo aka faɗa wa wani kaji mautaru cikin sabai aka ce kaji mautaru ya ce wai ane masa wahayi ya ce a kware kuwa kun musu kuke ba ku ji ba wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaikum la yujadiluna kum ai da ma Allah ba ya faɗa a Qur'ani ba har ma mamaki kuke ai ne masa wahayi bare amma ga masu yi masa wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilunakum
wa ammal mubiru amma mai yawan halakarwar fala ikhaluka illa iyyahu a iyaka zatona in ji asma'u kai ne
qala ya ce wa qama anha sai hajjaju ya tashi wa lam bai yuraji ce mata uffan ba ya kasa cewa ya kasa cewa wata magana Ah, asma'u mace ce wadda take da sadaukantaka sanda ɗan nata zai fito abdullahi ibn zubair ya je su sallama ya je su sallama sai da zai fito ya rungume ta sai ta taɓa girginsa sai ta ji ƙarfe ƙarfe kai wannan me ya ce a ai silke ne na sa wai don hankalin ki ya kwanta Ya ba. kamar ka kai ne matsoraci za ka fita da wani silke ka cire kawai ka fita duk abin da Allah ya kaddara ya abu to
ba faral faris babin farada mutanen paris haddathani ma mutanen iran mutanen ah, wa- wa- kasar da ake kiranta a yanzu iran haddasini muhammadu ibn rafi'in wa ibn humainin قال qala عبد abdu أخبرنا وقال ابن رازع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامون عن جعفر الجزري عن يزيد بن الاسلم عن ابي هريره قال ابو هريره ya ce قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce لو كان الدين عند da سريا a ce addini yana gindin tauraruwar surayya لذهب به رجل من فارس da wani mutum daga ƙasar farisa ya taho da addinin ko ya tafi da addinin أو قال من أبناء فارس ko daga 'ya'yan farisa حتى تناوله har sai ya ɗauko shi daga surayyar
حدثنا ابو بن بن سعيد حدثنا ابو العزيز عن ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره قال abu huraira ya ce كنا جلوسا muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama نزل عليه سوره sai الجمعه suratul juma'ati ta sauka gare shi فلما قرأها yayin da ya karanta wa ahari na ne minhum lamma yalhaqu bihim قال رجل من- من هؤلاء sai يا wani رسول daga الله.
cikin wanda suke wajen ya ce ya rasulallah wannan kuma suwa ake nufi an ce akwai wasu daga cikinsu har yau su ba su bayyana ba nan gaba ne za su bayyana فلم يراجعه النبي صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam bai ce masa uffan ba bai amsa masa ba حتى سأله مرة أو مرتين أو har sai da ya ثلاثا.
tambaye shi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku قال ya ce وفينا سلمان الفارسي salman al-farisi yana cikin mu a sannan قال ya ce وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa akan salmanu ثم قال sannan ya ce لو كان الإيمان عند da سريا ce imani yana gindin tauraruwar surayya لناله رجال من da هؤلاء mazaje daga wa'annan sun samu sai ga shi kuwa irin su abu hanifa su buhari su tirmizi duk eh, mutanen kasan mutanen farisa ne
باب قوله صلى الله عليه ba da وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam الناس كإبل مئة ra- mutane kamar raƙuma ne guda ɗari لا تجد فيها راهلة da wuya ka samu wadda za a ce an darje a ciki kawai da- inda ka ce za ka ɗauka to sai dai ka ɗauka haka amma inda so kake ta ko'ina a ce ko'ina an kubuta to da wuya ka samu حدثني محمد بن رافع وعبد بن عمير واللفظ لمحمد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن dan سالم zalimin an yi umar kal ablan umar ya ce قال رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce تجدون الناس كإبل مئة ka sa mutane kamar raƙuma ne ɗari لا يجد رجل فيها راحلة mutum da kyar zai samu wadda ya cike ta darjewa a ciki ba kuwa ne ɗari amma a ciki in cewa kai za ka darje to ba ɗaya da za ka ɗauka inda za cewa za ka sai ka darje sai yasa sai dai a san da ya za a ɗauka kenan ko da ya za a zauna Ya, alhamdulillah, ko kwana na. Na. a iran ce iran ce iran ce da wasu bangarorin na wasu kasashen da suke kusa da ita tun da datan daular iran din ta hada da mafi yawan afghan ta yanzu mafi yawan afghanistan ta yanzu da kuma wannan kananan kasashen irin su azerbaijan duk sun suna ciki yan azerbaijan wanda yanzu kasa ce mai zaman kansa ko a to duk suna suna ciki to na eh ga matsayin a ai ana yaban mutum ne bisa ɗabi'arsa ta kirki ba kan ƙasa ba a shi yasa yadda yake yanzu sun koma wani abu daban ai a baya an faɗa zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ai laifi ne babba yanzu ko su ne gwanayen ma haddasa zagin sahabba na na bangare ne daga cikinsu hawarijawa suna ne magani to in bariyawa bangare ɗaya ne a jikinsu wasu malaman firaku suna cewa ayayi hawarijawan sun kai wajen 27 amma an bincika ma za a ga har sun haura haka to amma in bariyawan a cikinsu su ne wanda suka kawo hayyau duk sauran bangarorin hawarijawa sun ƙare ibariyawa su ne hayyau da akwai su akwai su a oman akwai su a zanzibar akwai su a wasu bangarori na libya da tunisia da algeria eh amma dai a can tunda a can a nan ne har mulki ma nasu ne to a nan ne suka fi ƙarfi eh tunda sarkin ƙasar masabar yake bi eh amma a ainihin ƙasar akwai malikawa ma 'yan kaɗan akwai malikawa amma 'yan tsirari ne kaɗan akwai shafi'awa su ma 'yan tsirari ne kuma daga baya bayyanar abdulwahabi wahabiyawa ya zama an sami yan masu bin masawar hanabilawa yan kaɗan a ciki amma dai su ibariyawa su suka fi yawa kuma su da sarkin ƙasa